أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin za mu tashi akan hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da ɗaya to babi na ɗari biyu da talatin da da bakwai بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالد الناس وكان موسرا وكان يأمر جلمانه أن يتجاوزوا عن المؤثر قال الله تعالى قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه رواه مسلم أسامو حديثي لغا أبي مسؤول البدري yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace an yi wa wani mutum hisabi kafin ku bi ma'ana cikin al'ummomin da suka gabace ku idan mutum ya ji irin waɗannan hadisai sai ɗauka ya ce to an yi tashin kiyama ne na an ce an yi wa waɗanne wani daga cikin waɗanda suka gabace ku wato hisabi kuma kun san wace za a yi hisabi ranar tashin alkiyama sai an yi tashin kiyama to duk hadisan da kaji sun zo da irin waɗannan lafuzza hadisai ne wanda Allah madaukakin sarki ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi yanda ya faɗa na haka za a yi eh illa kawai labarin mutumin ne ba a cikin mu yake ba cikin al'umomi waɗanda suka gabace mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace an yi wa wani hisabi sai aka same shi ba shi da ba ga wajen bane babi na babu babu fadil musama fil bai'i wa shara hadisi na 1371 annabi sallallahu alaihi wasallam yace an yi ma wannan bawa hisabi sai ba a same shi da wani aikin alheri ba sai dai sa'a da ya ci shi ya kasance yana mu'amala da mutane wato na mu'amalar ba da bashi kasan yanzu mai ba da bashi an ɗauke shi kaman wawa ko alhadi shi ne mai wayo eh wanda duk Allah ya bashi dukiya baya ba mutane bashi yayi wawa wallahi ka ga kowa wannan bai wa kanki wayo ba bashi ai ibada ne wani zai ce to ai za a cuce ka to a cuce ka mana idan aka cuce ka ba ka yi sa'a ba ka yi sa'a da Allah ya ce sa ba kai ne kake cutar mutane ba kuma ba sai ka yafe ba saboda duk abin da ya shafi baki in ji an bayar don Allah to an yi kasuwanci da Allah ne Allah zai biya ibada ce wadda take mai zaman kanta an yi wani? ha? kuna so ku ce har mun ƙara babin ne? a ku ringa duba karatu da kyau ma hawa na? ba an ƙarasa suna sun rudu da hadisin da muka yi cewa kana rajulun yudayinun nas wani yana ba mutane bashi yana ce a yafi ai gashi na a hadisin a sama ko a to kaka ne na saman mana kam ka ce an yi ka duba na sama kawai ka ce an yi shi yasa nake sa biyo ni na gama biyo nake sawa ba wai na rubutu ba nake kun gani a jikin littafin saboda ni ma zan banta wato kamar ni suka yi ba shi bane sai dai yana mu'amala da mutane mu'amala ta baki ina ji wata kila bayanin da su ne da kuma da kun ji wancan ai irin hadisin haka yake manzala ya ce sai dai ya kasance yana da yarwa mutumin yana da hali kuma yana umartar yaransa masu zuwa karbo bashi cewa idan suka iske wanda yake bai da shi su yafe masa to gashi kuma yanzu gashi a lahira gashi shi bai da aiki na gari sai Allah madaukakin sarki ya ce na hannu a haƙƙo bi zalika minhu Allah ya ce nure muka fitantanta da haka da shi bi ma'ana ni in ji Allah ni ne na fitantanta na yafiya ba mutumin ba da haka a tunda ya yi irin halina da abin da hadisi yake faɗa kenan sai Allah ya ce wa mala'iku ta jawo zuwa anhu shi ma ku yafe masa ka san ko in Allah ya yafe maka shikenan magana ta gare eh duk abin da yake kanka sai a ɗauke Allah ka yafe mana rawahu muslim wata hadisi za ku ga da kuke faɗa muttafaqun alaihi wannan kuma رواية إمام مسلم شيء وعن حذيفة رضي الله عنه قال أوتي الله أوتي الله أوتي الله تعالى بعبد من عباده أتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنزل المؤسر فقال تعالى أنا أحق بذلك منك أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي فقال أقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم an samu hadisi daga Huzaifa yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi yace an zo wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam kai ni wata fanka ce take da amura ba ni tushin nan da ina zai sa ni mura ziyar an zo da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an zo wa Allah an zo wa Allah madaukakin sarki da wani bawa wato ranar tashin alkiyama kenan Allah madaukakin sarki a duniya kuma ya azurta bawa nan ya bashi arziki ya bashi dukiya sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi ya ce me kai a duniya da na baka dukiya sai ya ce gashi kuma wala yaktumun Allah hadisa ba ci isa su ɓoye wa Allah zance ba wato dole ka faɗi abin da mutum dole ya faɗi abin da ya yi dalla dalla Allah samu faɗi alheri sai mutumin ya ce ƙala ya rab ya ce ya ubangiji tabbas ka bani dukiya ka bani dukiyarka kun ga abin da ya ce dukiyarka shi yasa za ku ji Allah Qur'ani yana cewa wa atuhum min malillahi allazi ko atakum ku ba su daga kudin Allah da ya ba ku duk wanda ka gaji da kudi kudin Allah ne eh duk kawai Allah yana ba mutum aro ne Allah yana ba mutum ajiya na dan lokaci wani sai ya mori ajiyar da Allah ya baki na ya more ta wani kuma ya je ya ɓoye ajiyar da Allah ya bashi har Allah ya kira shi shi kenan kuma aje a bari hisabi akan wannan ajiyar ka kenan sai mutum ya yi kokari ya more ajiyar ya aika abin da zai aika na lahira a cikin ajiyar sai wannan bawa ya ce ka bani daga dukiyarka kuma na kasance ina kasuwanci da mutane kuma yana daga cikin ɗabi'una ina yafiwa ina yafiya ina ga ba hali bono go sai na ce na yafi na ga mutum ya shiga wani yanayi sai na yafe mar na ga bai da shi sai na yafe mar ina sauƙaƙawa wanda bai da shi wanda kuma yake da shi ina ba shi lokaci ya samu ya biya kaji yadda ake ba shi da za a ci riba to yana faɗan wannan magana sai Allah madaukakin sarki ya ce masa ai wannan ɗabi'a da kake yi ni ne na fi cancanta da ita da haka ku yafe wa bawa shi kenan uku ba ɗan amir da shi da abu mas'id al-ansari ya dala ta kara tabbata a gare su suka ce yanda kuka ji mun faɗan nan haka muka ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ma kana hadisan yubtara ba wai sun suka kaga haka ba yanda suka ji suka faɗin nan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya furta wa nabi hurairah رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنزل مؤثرا أو ودعا له أذله الله يوم القيامة تحت ظل أرشه يوم لا ظل إلا ظله رواه الترمذي an samu hadisi daga abi huraira ya dala tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya saurarawa wanda bai da shi kana bin mutum bashi sai ka daga mar kafa ya ce zai kawo wannan wata to bai samu ba cewa ne bai samu ba ka ce to ba damuwa Allah ya kama wata bai kama bai samu ba ka daga mar kafa shine inza sa'annan awaja lahu ko kuma yace to shin da baka da shi na ya taimaka to duk wanda ya wannan aiki to Allah madaukakin sarki zai sanya shi a cikin inuwar al'arshin Allah ranar tashin alkiyama za a sa shi a cikin inuwar al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai ita kun ji dalilin da ya ce mai kuɗi da baya ba da bashi ya yi wawa na ko bai ba eh bai ba wallahi ya yi ya yi bewa kan ki wayo ba saboda shiga cikin inuwa a al'arki ai mutum ya samu damar shiga ya ki shiga ai ka ga bewa kan shi hikima ba Allah ya samu a shi وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا ب آه و آه منين؟ ما كان bi menene a minhu ba'iran bi ne wawo ne bi wukatai ne haka ne bi wukatai ne wa jirhamin nan ya fito au jirhamai ne wukatai ne na haka ne wukatai ne na shi ne ce to wannan bi wukatai ni haka ne wai wawun ne nake tambaya to da bi wukayyatai ni haka ya kamata wa dirhamin aw dirhamaini fa wazana lahu fa arja muttafaqun alayhi an samu hadisi daga jabir ya da Allah tabbata a gare shi sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi raƙumi a wajensa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi biyansa sai ya bashi wukataini wani ma'auni da suke auni da shi wato da kuma dirham da dirhami ɗaya ko kuma dirhami guda biyu kusan su idan suka sai kaya suna biya da abubuwa guda biyu da kuɗi na kaya au ake yi awun kuɗi na sayar ma mota ta za mu je za ka auna mun misali dubu goma goma kilogiram guda ashirin misali kawai nake to haka ake aunawa auna abin da ake biyan bashi shi kuma wannan hadisi wato wata rana ne an tafi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da jama'a shi jabir ana dawowa jabir din yana kan raƙuminsa sai raƙumin nashi ya zama baya da lafiya baya jin daɗi baya tafiya da shi an tafi duka an bar jabir sai manzo Allah ya iske shi sha yaya haka yace ya rasulullah raƙumi na ne kaji yanda yake gashi gashi manzo Allah yana rike da da sandarsa wadda take mai karkatacciya sai manzo Allah ya sauka sai ya zo ya taba jakin sai ya ce masa hawo sai Allah ya tafi jabir ce wallahi da nawo jakin nan rike shi nake kare wuce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ringa rike shi saboda ya dawo lafiyayye ya dawo garau sai kuma manzo Allah ya ce masa to ka fasiyar min da jakin shine sai suka yi ciniki to shi ne lokacin da aka zo biyansa da aka zo biyansa don ainihin muhallin shayi na din shi ne fa wazana lahu fa arjaha shi ke na abin da yake ya kawo za a kawo shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya auna masa kudin biyansa kuma ya yi masa ƙari a kai ya masa ƙari wato da an sai abin dubu goma da aka zo sai aka baka dubu goma sha biyu domin lokacin da suka koma har jabi yake ce ya rasula amma ba zan baka ba har sai na je gida na sauke ga ce eh da ya tafi ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka biya shi aka markari sa'annan ya biya zai ta manzo Allah yace zo na baka raƙumin kyauta kaji manya eh bayan ya siya ya kawo ya biya sa'annan ya bashi kyautarsa eh kamar yanzu kai ne ka ga mutum da motarsa hotel sai ka tsaya ku yi ciniki sai ya sayar ma na sai ka ce to biyo ni sai ku je sai ka ebo kuɗi sai ka biya ki sassa hannu sai kuma ka ce to na baka na oh nake yau ya gyara oh kwarai da gaske gyara na ƙarshe ma eh sa'an na aka bashi lalle wannan gyaran babban gyara ma وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخزومة العبدي بزا من حجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زد وأرجي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح an samu hadisi daga safwan dan suwaid dan qais yadda Allah tabbata a gare shi yace mun je mu so kaya wato sun so riguna da wanduna kaya wato a wani gari da ake kiran shi hajar sun je suka ci suka so wannan kaya mala ce sunan gari ne tsakanin baharai wanda yake kilomita bakwai da tafiyan kwana bakwai kai ya ce sun zo sun so sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sai wando amma ba sawa yayi ba shi yasa za ku ji an samu saɓani a wajen maluma shi manzala ya ma taɓa sa wando nan ce wando shi ne abu mai rami guda biyu ko na wanda kafa za ta shiga ko kafa ta shiga su suna sa izar ne izar wato ko ba shi ne me sunan shi zani ba zani na jauto jauto shi suke sa ban gane inda ba waye yanzu ba su kadai ba su ma da laraba suna yi ai an shiga rudani ne wajen abin da ya shafi tufafi saboda shi ai tufafi gaba ɗaya tufafi ba ba wata riga ta sunna ya gara ringawa mutane bayani ba wata riga da za ka ce ita ce riga ta sunna eh riga ta sunna shine rigar da ta rufe matsalaici riga ta sunna shine rigar da ta zama akwai mutunci na akwai sharuɗa da riga mai sunan riga kawai ta kamata ta hada zama tarihi da matsalaici yadda musulunci ya umarni ya zama kuma tana da mutunci domin akwai irin rigar da duk da tarihi da matsalaici in kasa sai a rinda malar lafiya na to shi wannan haramun ne ma kasa eh amma magana cewa ga wani kaya cewa shi ne na yi shiga sunna na? mutu ya sa yan jallabiya na? kasan da Allah ya taimake mu ina nufin duk kusan mutanen Najeriya sun zo su yi mana uniform rigar maka da wula irin ta tashi kaci naci ko? na? ta maka nan kamar wani yana gani kamar har ma wasu wanda ba su musulunta ba suna ga idan suka musulunta kamar dole sai sun dawo har suna tambaya to a ba su riga suna nufin sai mutum ya sa jallabiya ya sa irin wannan hula na wurin ya sa sai ga kamar ya fi imani imani ko ina nufin kamar ya fi kusa da Allah Allah haka na kuma ba abin da ya haɗa ta da kusanci ko rashin kusanci hasali ma annabi sallallahu alaihi wasallam kayan laraba yake sawa ai ado ne nasu har rawani ba wai sunna bane kallo da kake na rawani ai ado ne da larabawa yana da kyau kuma kamala ce cika ce ranar sallallahu alaihi wasallam ya sa na kamar da yake yana yawata riga ne da aka duk wanda aka sa inda riga ce babu komai a ciki kuma da ya ce addini ne sanya riga da ya kamata mu ringa ta irin da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko da mutum ya bi sunna ai ba ku taba ji wani malami na wa'azi ko kaga ne wannan nan bai taba sa babbar riga ba ko misali amma baka taɓa jin wani ya ce in ka saba bari ga baka yi daidai ba na to kawai abin da ake itibari da shi wajen tufafi kamala da mutunci na da kuma shari'a shi yasa aka ce ko a gida ne in zaka yi sallah karka ce ba kowa a'a ka duba wanda zaka tsaya a gaban shi ne Allah ka sa riga mai kyau a gida ba wai wani ne ganka ba a'a zaka tsaya gaban Allah wanda za ka ga yana zai gida zai sallah sai sa singileti zai sallah ai ba da yi daidai ba ka sa riga sosai akwai ɗabi'a ta yi wa mata ado da yawa wanda ba ma yi ko da ke su ma matan duk an zama iri ɗaya na eh ita sai za ta tafi ka ga ta taɓa kwalliya har yara ma su ringa zan biki na kawai ya san fita za ta yi da ya kamata kuma wannan adan da ta yi kawai zama za ta yi a gida ta yi kwalliya ta yi kura a daka ta nemo waje ta zauna haka ake yi kai ma ka yi kwalliya ka kura a daka ka nemo waje ka zauna na ku yi gayu haka ake yi amma sai zama kawai a kai sai za ka fita ita ma sai za ta fita wannan kuskure ne a zamantakiyar aure na musulunci yadda mata ke wa maza kwalliya haka maza ke yi wa mata kwalliya a musulunci zai tunda kwalliya tana da kyau ko tsohoyi yana kyau na ko ba yi Allah yana kyau eh ana son musulmi ya zama mai kwalliya mai ado eh kada yi ado mara kyau ne eh amma yana da kyau da haka da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan da haka sai manzo Allah ya ce ya ce a wajen mu akwai da zan ce muku mai POS da dan shi wannan aikin sa kudin da za a biya shi ne aurawa to ba ya kamata POS yanzu na to kashiya ne to ya kirga shi aikin sa kawai ya auna kudi a biya shi ka sai abu ku yi nawa za a biya shi ya san yadda za a biya sai ya auna gwargwado ba cuta ba cutarwa shi ake sake da kuma a biya shi kudin wannan aiki da ya yi to shi ne da ya zo yana aunawa sai manza Allah yake cewa mai au ka auna da kyau ka ma yi ƙari a kai ka zan gani za ka ce ka duba bakar hasishe ne ko kar ka rage to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ne ke masa cewa ya kara mana eh shi wanda za a biya din da ka duka kaga hadisan ya kawo su ne cewa ya halatta idan an yi ciniki da radin wanda zai biya kuɗi ya wa wanda za a biya kari amma ba sharadi ba idan ya zama sharadi ko da bashi ne kuwa in ya zama sharadi ya zama riba idan ni da na bada bashi na bada dubu goma na ce za a biya ne za a biya dubu sha ɗaya to ya zama riba amma idan shi wanda na ba bashi ya ji daɗin bashin da na bashi da ya zo sai ya ƙara mu ba tare da na tambaye shi ba ba tare da in yi kara mun akwai wata magana ba halal ne zan karba ai magana ta fito wallahi ala sai kitabul ilmi ina bin shanin ne wannan littafi zai magana akan ilimi sabuwar mura ce ƙala Allah ta'ala wa gurra bi zilini ilma wa ƙala ta'ala قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء wannan babu zai magana akan ilimi Allah ka bamu ilimi Allah ka ƙara mana ilimi wato ilimi idan muka duba shine abinda Allah madaukakin sarki shi kadai ɗaya tilo da ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi Allah ya ƙara mai shi sannan in kun duba babanmu annabi adam alaihi salam da ilimi Allah ya fifita shi akan mala'iku in ba haka ba ai annabi adam bai kai mala'iku sallah ba bai kai su duk ibada da ka sani su ka'idan su ma shine la ya sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru mala'iku akwai waɗanda Allah tun da ya halicce su kai sujjada ba za su daga ba sai tashin kiyama akwai wanda suka yi ruku'u akwai wanda suke tasbihi akwai wanda suke ayyuka na ibada iri iri kaga kenan ko hanyar kawon kafarsu ba mu kai ba amma mai Allah maɗaukakin sarki ya masa Allah ya gaya mana a cikin suratul baqara da cewa allama adam al asma'a kullaha sai Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa gaba ɗayansu su kuma mala'iku ba su sani ba Allah ce sun ma'ara da hako alal mala'ikati faƙala an bi ƙuni bi asma'i haƙula in kuntum sadiqi sai ya ce ku gaya mun sunayen wannan ba kun ce can kun ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu wa la ta'lamu Allah ce abin da yasa na sanya shi ko zan sanya shi ni na san abin da baku sani ba kaga magana ilimi wato Allah ya san zai bashi ilimin da su ba su da shi Allah ya sanar da shi abubuwa sannan sai Allah ya ce wa mala'iku to gashi nan ku gaya mun sunayen waɗannan abubuwa qalu la ilma lana kaga magana ta gale la ilma lana illa ma 'allamtana ko ba ba ba Allah mun baka gaya mana ba mu sani ba shine Allah ya ce wa annabi Adam anbi'uhum bi asma'ihi ka ba su labarin sunayen haka annabi Adam ya tsaya abinda mala'ika bai san sunan shi ba sai ya ce wannan shine kaza wannan ita shine littafi wannan shine lasifika wannan shine na bayo wannan shine fanzir wannan kuma suka dawo da suna ta ji shikenan kaga ilimi ne zaka ga annaba Allah a cikin alƙawari ko ne Allah yana danganta shi atana hukuman wa ilma atana hukuman wa ilma atana haka nan Allah ya bashi hikima da ilimi da aka ilimi da kuma ake magana ana maganar ilimin shari'a wasu suna maganar sauran ilimomi wai za su shiga ciki ba gaskiya ba ne ba za su shiga ciki ba sauran ilimomi in ka yi ya danganta irin aikin da ka yi idan Allah ya sa ka dage a ciki kayi abin da zaka samu lada ka samu lada in baka samu ba ba ruwan Allah da shi ai an gane ina nufin sauran ilimomi amma akwai ilimin da kana yi daman ibada kake yi amma ko ba kai ma ba sai an gaya ma ba akwai ilimin da in ma aka barka ba zunubi da kana yi ma kai sa'a in aka kyale ta har salin alim kai ma ba za ka ce a baka lada ba shi ana samun lada ne in an yi wasu aiki da shi wajen taimakon addini wajen bin Allah to sai mutum ya samu wani abu amma duk da ka ji hadisan da zamu karanta na mai ilimi mala'iku da shi buɗa masa fukafukinsa da wane duka ana maganar ilimi na shari'a eh ka san dai ba za ka je kana fine art mala'ika shi buɗa ma suka fi jinsa ba ko misali da ke na yi misali da ɗaya ne amma kusan duk tafiyar su ɗaya amma bayan in kai ilimin akwai ilimi da ake bukata ne wanda faradu kifaya ne wato idan wasu suka yi sun ɗauke wasu al'umma tana da bukatuwa zuwa ga ilimi to idan wasu suka yi shi kenan sai zama yana da alaka da niyyar mutum idan ya niyya mai kyau kuma zai aiki da shi dai ya taimaki addini sai zama ya samu lada in kuma yayi wani abu da mun ba aikin lada yake ba saboda duk waɗannan ilimin ana yin su ne na duniya ai ko ilimin cin abinci ne ko ba ku ce eh ba wane ne ya je ya yi geography don Allah a misali nake na ai kaga yana dan dan ya samu duniya ko ko ba ga bane yawa dan ba kuma ba wai an hana bane amma dai a san cewa hadisan me suke nan gana duk da kaji za a wa mai za ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa malami wato duk kowa na nema masa gafara Allah har kifi a cikin ruwa ka san dai ba kowane ilimi bane in ka je kibi a dawo zai ce Allah ma gafara ko in ba sa ba akwai ilimin da Allah kibin ma ce Allah Allah tsine ma eh akwai shi akwai ilimin da ba kyau Allah kiyaye sanan farkon abinda Allah madaukakin sarki ya saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ilimi ne magana ilimi farkon abinda Allah ya sauke masa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq kaga magana ilimi ne sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace farkon abinda Allah ya halitta ba gaba ɗaya alƙalami shi ma magana ilimi alƙalami Allah ya halitta sai Allah ya ce wa alƙalami uktub kai rubutu ya ce ya ubangiji mai zan rubuta sai al mazala Allah sai ce sai Allah ya ce wa alƙalami ka rubuta maqadiral khalqi ila yawmil qiyamah ka rubuta duk abin da zai faru da duk halittun nan da zan halitta har tashin alƙiyama har wani hadisi ne wannan raya mazala ya ce wanda duk ya mutu ba da wannan aƙida ba ba ni ba shi wanda da yake ganin akwai sabon abu ba a rubuta ba nashi manzala ce ba ni ba shi naka gane tauhidi ne duk an gama a rubuta yau za mu haɗu a zonfik na kuma a rubuta yau ba za mu haɗa sallah ba na misali nake yi na ka gani da misali an ba za mu hada sallah ba da duka to haka ka duk an gama wata ilan ka tambayi mutum yanzu cewa gobe jibi gata jibi da rana in za ka ci abincin rana mai za ka ci akwai wanda ya shirya ba ma gobe na ce jibi da rana ka gama mu sani ba amma allah maɗaukacin sarki ya san me za mu ci ya san me za ka ci idan shinkafa za ka ci allah ya san ƙwaya nawa za ka ci wallahi ƙwaya nawa da ƙarfe nawa ruwa kwantiti ne wanda za ka sha in kashe abincin Allah ya sani a'a lemon kwalba za ka sha Allah ya san wane ne daga ina ya fito waye yi shirin da za a zuba shi a kwalba kai tun abin da za a matse a yi lemon kwalban Allah ya san rabon ka shi shine matsalilul khalq babu wani abu inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama fa wani abin da yake boyayye shi yasa Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani ku ba ku sani Allah ka sanar da mu jaka wannan duk yana nuna muhimmanci na ilimi to Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam qul kace rabbi zidni ilma Allah ka kara min ilimi sa'an Allah madaukakin sarki ya ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wallazina la ya'lamun wannan mura sai karuwa take an rubuta zan yi mura haka dan na zama na mura eh ta a tsori kawai ne na rubuta ne shi ke Allah madaukakin sarki ya ce ka gaya musu shin waɗanda suka yi ilimi za su yi daidai da wanda ba su yi ilimi ba ba za su yi daidai ba sa'an Allah madaukakin sarki ya ce ya rufe illa wallazi na amanu minkum Allah yana daga darajar waɗanda suka yi imani daga cikin ku sai ce wallazi na utu ilma darajat amma waɗanda aka ba ilimi Allah yana daga darajojinsu ne wato nasu ya ɗara na sauran bayi Allah ka ba mu ilimi wa qala ta'ala ala madaukakin sarki ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama sabidi masu nahawu suna kiran wannan inna ma adatu hasrin cewa abu ne mai kidin tsayar da abu akan abu shikenan an an togace Allah ya ce inna ma yakhsha Allah saride kadai waɗanda suke jin tsoron Allah min ibadihi daga bayinsa su ne al'ulama su ne malamai kar ku ji tsoro kuma duk malamai ne ba wai wani ne na dukkan mu nan malamai ne amma ta wannan fa wajen wannan aya amma ta wajen karatu mu dalibai ne amma abinda saboda aishi ilimin akwai ilimi wanda yake ma ba kowa daman sai ya yi shi ba Allah ban bai dora kowa ba Allah ya dora kowa sai ya zama liman ba a'a amma akwai ilimi wanda yake fardu aini wanda kowa sai ya san shi sanin wani ba zai ma amfani ba duniya da lahira mu ɗauki misali sanin Allah da wani ya san Allah kai baka san shi ba mai amfani ne za ka samu na da wani ya iya sallah ɗauki misali iya sallah wani ya iya sallah kai baka iya ba na ya ɗauke ma bai ɗauke ma ba haka haka azumi hatta a cikin musulunci wasu ayyukan da ba sa kan mutum dan bai iya ba ba damuwa misali yanzu baka iya aikin haji ba mu kai Allah bai hore ba ba baka je aikin haji ba shikenan dan baya kanka amma da zaka je ne ya zama wajibi sai ka koya sai ka ga yadda ake yi akwai abubuwa wanda suke da wannan matsayi kai baka san nawa ne fasancin na zakka ba baka san nawa ake bayarwa ba baka san suwa za a ba ba na saboda baka da kuɗi na ba ka da damuwa ko ka mutu ba komai ba za a ma komai ba na amma da za ka yi ba da Allah zai baka kuɗi ba dole ka san zuwa Allah yake ka ba dan ka yi yadda Allah yake so to akwai waɗannan amma kaga sallah kowa Allah ya dora azumi duk abin da aka dora na kwata wannan dole sai kowa ya tsaya ya sani kuma sai kowa ya koya ba wanda koyan wani zai masa amfani to ina nufin su ne malaman da nake faɗa وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا yufaqihu fi din muttafaqun alayhi an samu hadisi daga Muawiya ya da Allah ta kara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man yuridillahu bi khairin wanda duk Allah ya yi nufin sa da alheri Allah wanda duk Allah ya nufe shi da alheri a cikin wannan rayuwa to yufaqihu fi din sai ya sa shi ya fahimci addini sai sake ilimin addini ka kenan duk ilimin da ake magana yanzu za ka ga mutum ya zama profesa a wani fanni na duniya amma an kace ya fatiha bai iya ba ai an yi an yi baya ba zani na an yi baya ba zani ilimin lahira nan da ake samu wannan shine ake shiga kabari da shi eh kun taba jin an ce za a wa wani azaba da bai iya turanci ba ana kun taba jin wani tsoron haduwa da Allah saboda bai iya English ba ko bai iya masu ba a wai misali yana jin tsoro ka sadu da Allah Allah ya ce me yasa baka iya masu ba aka ga ba wanda yake da wannan tunani amma sai kowa Allah ya tambaye shi me yasa baka iya Fatiha ba da kaga irin wannan ilimi na fardu ai dole ne kowa ya tsaya babu ba babu yaro babu mai kuɗi babu talaka babu mai mulki ba wanda ake mulka kowa Allah bai dauke masa ba dan abu ne na bautan Allah kuma abin da ya kawo mu kenan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu Allah ya ce ba halci aljani ba da mutum sai dan su bauta Allah ya san wato uzurori excuses da za mu ringa bayarwa gaban ayyata Allah ya ce ma'uri domin hume rizikin ma yi uridu an yi ɗemu inna Allah huwa da zaƙu su kulwatu bati Allah ya ce ban sa su tara mun wani arziki ba wanda Allah ya sa shi ya tara kuɗi inda Allah ya sa addinin musulunci sai an biya kuɗi ake yi ai da Allah da an yi abubuwa da Allah ya ga dama sai ya ce to duk sallah kowa sai ya biya dubu biyar na akwai aiki sai ko dubu ɗaya ake ce duk sallah ka biya kullum dubu biyar mun ba za ka yi ba ka bari na amma kaga Allah sai ya sa mana ita fure kai ma a baka lada akwai kuma sakamako da Allah ya sanya fa na aljanna karka dauka wai kana ta ibada kana ta yi ne a'a Allah ya sanya zai yi mu sakamako Allah ya ce wala najzi yadda lazina sabaru ko ajrahum ahsani ma kanu ya'malun akwai sakamako Allah zai mana fiye da abin da muka aikata da haka kaga kowane ya isa mutum ya tsaya ya bauta Allah ya bi Allah madaukakin sarki sai mu tsaya nan an ji tambayan ko mutum ne ya mutu kuma an san baya zakka ko ya kamata a raba zakka kafin kafin a raba gado ina wadda abin kama kuma yara kudin su kawai shi kuma ya je ya haɗu da Allah ba ba za a raba ai shi zakka shi aka sa yi ba wani aka sa yi masa ba wanda duk baya yi ya ƙi shi kenan na yawwa yanzu kuma ba kudin shi ba ne da haka kawo kudin magada ne za ku je ku ba da kudin magada ke da haka zakka lokacin kudi na nashi ai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake wa sahabbai ayyukum malu warithihi habba ilayhi min malihi ya tambayi sahabbai ce wane ne a cikin ku ya fi son dukiyar magadansa akan dukiyarsa suka ce ai ya rasulullah duk mun fi son dukiyar mu sai ce ta ai dukiyar ku shine wanda kuka gabatar zuwa lahira kuka yi aiki kuka yi abin da yake na lahira ya ce kuma dukiyar magara ita ce wadda kuke tsada da ita don bari za ku yi da haka mutum in bai yi zaka ba shi ya jo ba za a yi masa ba yawa kudin gado ne za a raba mutane gadon su shi ke nan Allah Allah na na zaba so na'am to da farko dai yin haka kuskure ne mutum ya saba zakka a sha'aban saboda yana kwaɗayin lada a ramadan sai jinkirta zuwa ramadan so nan kuskure ne babba ba a yi idan mutum yana son ya dawo ramadan to sai ya sake sai ya ba da zakka a sha'aban sai ya ƙara ba da zakka a ramadan kaga ne yawa yayi transfer kenan Allah na biya wannan yanzu kuma ina son na canja date sai sake yin a Ramadan daga nan ya zama Ramadan Ramadan Ramadan Ramadan amma cewa ya lokacin zakka ya ki bayarwa yana jiran wani wata mai falala ai kuskure ne babba eh ba kyau da haka wanda wanda wanda kuma ya san yana bada zakka lokacin yayi ne ko wani dalili am wannan shi wannan idan ya riga ya fitar to za a ba da ita amma in bai fitar ba kudin magada ne shi yasa ai ba a san jinkirin gara ma ka fitar kafin lokaci kana iya ba ana ba iya ba da ita kafin lokaci masu hikima kafin ranar zakar ta yi sun gama fitar da ita da haka kowa ya san ta fice idan mutum ya tara kudin zakka misali ya ajiye ga ta zai bayar idan bai bayar ba to bai bayar ba amma in ya danka ta shi yasa wanda ake gaya musu su danka ta hannun wani sha zakka ce amma ranar misali asabar za a bada kaga an gama ai ya sa malama suka ce da mutum zai ci da kudin zakka shi ya zu- misali ya zuba abu Allah ya kiyaye sai barayi suka tare shi sai suka kwashe suka ce to kudin wa aka kwashe a kudin zakka ne gida kudin shi ne barayi sun bar sata sai ya koma banki ya ƙara yabo wasu na eh kudin shi aka sace amma da zai bayar ta ga zakka ne a jihar ba sai a sace shi ke nan ba ruwan shi eh sai kudi sun fita a mulkin mutum mulkinsa in suna mulkinsa shi ke nan bai bayar ba wala ala na mana alaikun su na na'am نعم نعم gaskiya ne to ai abin da yasa ai gaskiya ne yana bukatar ƙarin bayani wannan babul libas an gaya mana irin rigar da maza Allah yake sawa ne sallallahu alaihi wasallam amma da kaji an ami babu libas da yanzu rigona ne a jikin mu kun gane hausa inda a ce wannan matsayin ne ai da yanzu duka dole ita za mu sa kun ji kalmar da ce ba ba sunna ba ce gaskiya ne gara a ƙara bayani eh na gane ai kun gane idan a sauran abubuwan da yake sunna ne ba dole muke yi ba don biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kun taba jin an ce wani me yasa baka ta kori ga irin ta manzan Allah ba na yanzu rigura to me riga manzan Allah ya tashi a mu ga guda daya ainihin za ka gane malam ba sunna ba ce ke ina sunna ce da in wasu ba su yi ba da wasu za su na wato in an ce sunna abinda aka mana umarni na akwai abuwa da aka yi mana umarni da kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki eh akwai abubuwan kuma da to tubafi tana cikin abinda aka kyale mu amma an ba mu sharuɗa ba dalili bane idan mutum ya musulunta ka sai ya sa tubafin garin ku na nuhu kowa zai musulunta a bar shi da rigarsa abu ɗaya zai sa ya canza idan rigar take ba ta yi didi da shari'ar musulunci ba akwai riguna da suka saba shari'a kuma ko rigunan suwaye da aka su za a canza amma an bar mutane sai a bar kowa da tufafinsa wata sauƙi ne Allah ya yi wa al'umma eh eh za ka yi mafi kyawun misali watakila mutane su gane akwai abubuwa da duk da musulmi ya yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci gaba ne gare shi amma akwai abubuwan da rashin koyi da shi laifi ne dauki misali gemu ka gace shi haramun ne misali nake kaga an samu mai koyi da shi ga sunan ga sunan ga sunan to riga ba ta ciki magana ya fito kuwa ko wani ya ce mun tana ciki mana sai mu duba ta wuyan shi na a to wannan ya tsokano wata magana ya ce ci gaba da sashet shi kuma sashet akwai matsala yau akwai matsala babba eh matsala babba ana kau da kai ne saboda matsala shine duk al'ummar da kai kwaikwaye ta da ke sa tufafinta don kana ƙaunarta to za a ta da kai da sunan tashin alkiyama kun ji matsala ko na to kaji an hada ma da aya ma wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum jibinta ba a sa tufafi saboda akwai tufafin da asalinsa tufafi ne na kafirai amma kuma su kai su idan suka sa don me don al'adarsu ne babu komai an gane amma ni yanzu a matsayina ina sa jallabiya don ina kokarin kwaikwayon larabawa wannan ya yi kyau saboda mai yan uwana ne musulmi an fito to akwai yanzu wanda in na sa kayansu duk wanda ka sa kayan shi yana burge ka kana sha'awarsa oto shi ne yanzu ka kaskaji lada ta kai bayani cewa kai laraba ijib kake kwaikwayo to an shi ne a wai ya shi ne ce ma misali ne a shi yasa na ce ka daɓo ta magana kuma kawai ba a san a aƙidar musulunci mutum ya so wasu mutane har ya dinga sa kayan su in ba mutanen kwarai ba ne shi kenan ai magana ta fito wallahu alam a tukunna mal na yana shan abinci kenan yana kashe kuɗi ki da kuɗi wannan wanda ya haka bai zakka ba da ma mutumin da ya ce da zakka yana dafa abinci yana ba mutane bai ba da zakka ba dafa abinci a ba mutane wannan ibada ce wanda aka dora mutane don su samu lada amma ba zakka ba ita zakka fa ba kai da ruwa da ita me yasa ka ji malamai sun yi magana akan mutumin da wanda zai bashi zakka yake bin shi bashi cewa ku zai iya ya zo ce malam zo mana in ya zo ce to ga zakka dubu ɗari in ya bashi ce ba na dubu ɗari ba ai kun gane dama yana bin shi dubu ɗari cewa gashi na baka zakka to ba ni kayana suka ce zai iya kace ba zai iya ba ba zai iya haka ba akalla sai ya ba shi 24 hours yanzu dai ya zo ga zakka ya ba shi ko to Allah ya kai mu sai gobe yawa gobe da yamma kuma sai ya kira shi to malam ina kuɗi na yawwa ya yi cefa ne wallahi ya yi dama daman wata gwaggwana jiran kaza duk ya zama ya ce to sai a yi a ɗora bashi wannan ya bare ya kwacin aka ce bai da dama yi saboda kuɗi ne na bayan Allah kudin Allah ne sai ya bar su kuma su yi tasarrufi mulkin su ne sa'an nan wanda ya ba da zakka ya gaya wanda ya ba zakka cewa dole sai ya sai kaza ko sai ya yi kaza shi ma ba hurumin sa bane ba ruwanka in ya ga dama kana iya da ba shawara a matsayin ka na musulmi shawara in ya ga ba ruwanka me zai siya dukiyarsa ce Allah ya ce ka bashi ka bashi mu'amala ku kuma daban wallahu a'lam na'am wannan kuma shi ya jiyo misali yace mala yace da a ce da aka baki yace to a na gode da mun kana bi na dubu ɗari ga kuɗin ka sai ka bi kayan shi eh ai ba shi ya tashi ba shi ya jiyo da yana neman Allah Allah ya samu abin da zai su rabu amma wai magana ya ce gashi ba ni babu eh wallahu alam sallu ala nabi kari Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad ka barakta ala akwai dan uwan mu da mahaifiyar shi ta rasu ranar Juma'a raki rakin mayo na a'a kakan shi dai na muhammad din nan ba da yaron nan ko da zai ga mun sunan mayo wani abu ne to ita ce ta rasu ranar juma'a eh ya tafi shi ba Allah ya jikanta Allah ya sa ta huta Allah ya rahamshe ta na na ba lafiya ne eh to akwai yayar malam ma ya ce ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya wanda duk ba su da lafiya da wanda muka sani da wanda mun sani ba Allah ya ba su lafiya mu ma Allah ya kara mana lafiya eh wanda suka rasu kuma Allah madaukakin sarki ya ji kansu ko da zan yi wa wani ban Allah sallah wanda ya rasu Allah madaukakin sarki ya yi masa gafara Allah ya sa ya huta mu kuma Allah madaukakin sarki ya ja kwanakin mu da imani idan ko mutuwa mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sanya ranar mutuwa mu ta zama ranar da muka fi farin ciki a ciki fiye da kowace rana a cikin rayuwarmu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها واسي مدخلها وغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا والذنوب كما إنك الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كانت محسنة فزد بإحسانها وإن كانت مسيئة فصل عن سيئاتها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها اللهم اشفنا وانت الشافي واكفنا وانت الكافي واتنا وانت المعافي اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما وليتنا من يامك والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين